الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a tara ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1440 wanda ya dace ma 19 ga watan goma shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata kamar kaza?
misali malami sai da a fahimci kuma daga baya sai da kristin ba ta kamun da cikin
wai kamar misali su da yawa za ka ga wani daga cikin malamai ya raunana hadisi kuma a ƙarƙashin hadisin sai ya fitar da wasu hukunce-hukunce to irin wannan hukunce-hukunce da yake fitarwa ba ya dogara da su bane ba akan shi hadisin da ya zo da shi domin hadisi yakan iya zamantowa ga ifi kuma sai a samu wasu hadisai waɗanda suke ingantattu sun kunshi abin da kuke cikin hadisi don haka ɓangaren sanadin ne hadisin ya raunana amma ba ɓangaren matani ba hadisi yana iya zamantowa ba ifi ta ɓangaren sanadi kuma sai ya zamanto shi matanin ya zamanto ingantacce domin akwai wani hadisi wanda ya kunshi ma'anarsa to irin wannan ne galibi za ka ga wasu malamai suna fitar da ahkam a karkashin hadisi wanda yake ba'ifi kamar yadda misali shekul islam muhammad ibn abdul wahab yakan zo da hadisi ba'ifi wani lokaci a cikin littafinsa kitabun tawhid amma ba dan ya dogara ba akan wannan hadisi da ya zo da shi akwai hadisai waɗanda suke ingantattu ko kuma wasu ayoyi na alkur'ani waɗanda suka kunshi ma'anar abin da shi hadisi ya kunsa na'am kamar yana daban yi da shi abin wai shi yana halatta a ce mutum alkalin alkalai bai ya halatta a yi ilahi irin wannan kalima babi na musamman ke akwai a kitabu tauhid wanda za mu iske an gane ko na a ce ma mutum kafir kuba alkalin alkalai a yi idilahin wannan kalima bai ya halatta sai dai a kayyade sai dai a ce alkalin alkalin da makara ko alƙalin alƙalin maradi amma alƙalin alƙalai shi ne ubangiji subhanahu wa ta'ala gani ko shi ne alƙalin alƙalai za mu iske babi ne na musamman a cikin kitabun tauri wanda ke nuna haramcin irin wannan idilaƙin irin wannan kalima sai dai a ce alƙalin alƙalan da magana irin su cewa sayyidu sadat da sauransu duka idilakin wannan baya bai dacewa dole sai an kayyade shi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu shahadat mun tsaya ƙarshen babi na 22 babin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na rantsar da wanda ake nihin rantsarwa bayan sallah ta la'asar ko kuma girman rantsuwa da Allah wato a bayan la'asar shi ne malin ya zo da hadisin da yake nuna mana wato kaulara rantsuwa bayan la'asar saboda bayan la'asar lokaci ne wanda yake mai daraja mai kima mai martaba abun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da wannan zamani da ya ce wala asr daga cikin malaman tafsiri wasu suka ce lokaci ne na sallar la'asar ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da shi shi ne anan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce uku daga cikin mutane ma'ana dangi uku daga cikin mutane. kenan a nan kamar yadda muka yi bayani karka ɗauka cewa wasu mutane ne uku ainihinsu ake niki da wannan kalma don haka ana nihi kenan dangogin mutane kenan salafatu a suna dangogi uku daga cikin mutane duk wanda ya siffanta da wannan sifa to ya shiga karkashin hadisi saboda daman ita shari'a riga ce ba wuya duk wanda ya sa ta daidai take masa manzan Allah ya ce dangogi uku daga cikin mutane manzan Allah ya ce la yukallimuhumullah hukuba ta farko ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya a wannan gaba me za mu fa'idanta shine tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta zance zance wanda ya dace da girmansa Allah yana zance zance wanda ya dace da girmansa domin sifa ta zance sifa ce ta kamala sifa ce ta cika da batsewa duk wata sifa ta cika da batsewa farko wanda ya cancanta game da ita shine mahalicinmu ubangiji subhanahu wata'ala don haka Allah yana zance zance wanda ya dace da girmansa kuma a lokacin da ya so ya yi zance a zamanin da ya wuce wani zancen sai a ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala ne da haka ayoyi na alkur'ani suka tabbatar masa wannan sifa kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa afa taqma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون da faɗarsa wa kallama Allah Musa taklima da faɗarsa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun haka a can cikin suratul fath yuriduna an yubaddilu kalam Allah don haka bebanci wannan sifa ce wadda take ta kaskanci duk wata sifa ta kaskanci bata dace da ubangiji subhanahu ta'ala. don haka mutanen annabi musa alaihi salam waɗanda suka maida maraki allah suke bauta masa bayan tafiyar annabi musa zuwa miƙati ubangiji ta'ala yake musu ɗauka yake cewa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin washin ba sa ganin cewa allah nasu da suka dukufa akan bauta masa la yukallimuhum baya musu zance in sun mai magana baya iya ba su amsa la yukallimuhum baya iya ba su baya iya musu zance kamar yadda a can cikin suratu baha yace a fala ya rauna Allah ya rajiu ilaihim qawla shin ba sa ganin cewa Allah nasu baya maida musu fada in sun masa tambaya in sun mai magana to dan haka da ya ce layu kallimu kuma Allah Allah baya musu zance a ranar kiyama kenan sifa ta zance sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka dai ga zancensa a hannunmu shine alkur'ani alkur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala yanzuru ilaihi sifa ta biyu ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai in ma ya kalle su to kallo ne wanda yake nafshi bugu da ƙari a nan za mu tabbatar masa wato sifa ta gani ubangiji ta'ala yana da idanu idanu waɗanda suka dace da girmansa shi ne ce wala yanzuru ilaihim ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama uwa ta uku sai ce wala zaki kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi duk wanda a wunin alkiyama aka bar shi da dattin zunubinsa wal iyazu billahi ya halaka dan ba kowa zai rabauta a wannan yini sai wanda aka tsarkake shi game da dattin zunubi su fa anan ubangiji ta amaza Allah sallallahu alaihi wasallam yace wala yuzakkihim ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su wato game da dattin zunubi lafazin wala yuzakihim an ciro shi ne daga at-tazkiya at-tazkiya na daukan ma'anar at-tathhir shine tsarkake abu kamar yadda yace khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim kuma at-tazkiya yana daukan ma'anar yabo ka yabo mutum ka jinjina masa ka zuga shi kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila kenan wala yuzakkihim ko kace ubangiji ta'ala ba zai yabe su ba duk wanda Allah bai yabe shi ba a wannan ayi a wannan yini to ya tafi ko kuma wala yuzakkihim ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi sai ya ce wala hum azabun alim bugo da ƙari wato na gare su azaba wadda take ma'abuciyar radadi a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya zano su su tare da cewa akwai hadisi na abu zar Allah ya kara masa yadda bayani zai zo a kan shi sai ya ce rajulun ala fadli ma'in bi dariqin yamna'u min hubnas sabil yamna'u min hubnas sabil manzo Allah ya ce na farko kenan mutumin da ya samu kansa wato agun wani sauran ruwa wanda shi ya dau iya bukatarsa kuma wani abu ya rage in ma a gindin tauki ko rijiya ko abin da ya kama da haka mutum ya dau iya abin da yake bukatarsa wani abu ya rage kuma wani daga cikin matafiya bako dan wucewa ya buƙaci wannan ruwa ya hana shi maza Allah ya ce to wannan shine na farko daga cikin mutanen nan rajulun ala fadli ma'i wato mutumin da yake gun wato sauran ruwa bi dariqin akan hanya a gane ko akan hanya yamna'u min hubnas sabil ya hana wanda yake dan wucewa kenan wannan ya kayyade mana akan hanya ba naka bane a cikin gidanka a'a akan hanya kai ka dauka to wani ya bukaci haka kuma ka hana shi don haka a ƙa'ida a shar'ance kamar yadda bayani ya gabata rijiya ko kai ka gina ta tauki ko kai kai kududdufin ruwa ya zo ya taru to matukar ka ɗau abin da zai wadace ka to bai ya halatta ka hana wanda yake da bukata sai ce an gane ku domin kasancewar ko kai ka gina rijiya to kukugo da ruwan ba kai ba kai ubangiji subhanahu wata'ala shine ya kukugo da shi domin ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama kuma ya zaunar da shi a cikin ƙasa kuma ruwan yake kukugowa kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul hijir da suratul mu'minun da suratul zumar a cikin suratul hijir ubangiji ta'ala na faɗa wa anzalna yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqaynakumuhu wa ma antum lahu bikhazini a cikin suratul mu'minun yace wa anzalna sama wa anzalna wa anzalna wa anzalna sama wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala zahabin bihi laqadirun wa inna ala zahabin bihi laqadirun a can cikin suratul zumar yake cewa fa salakahu yanabi'a ruwan da Allah yake saukarwa daga sama shine Allah yake shigar da shi cikin ƙasa ya nutse sai ya zamanto idanu kuma ya ringa buguwa to dan haka dai a takeice ruwa jama'a suna tarayya akan shi sai ya ce wa rajulun baya a rajulan la bayi uhu illa duniya maza Allah ya ce da mutumin da ya yi mubaya'a da wani bai masa mubaya'a ba illa saboda kawai tarkacen duniya ya masa mubaya'a ya goyi da bayan shi a matsayin shugabancin da aka damka masa amma ba fi sabilillahi bane a matsayin ya yarda da shi a matsayin shugaba kawai saboda amfani ne wanda yake na rayuwar duniya manzan Allah ya ce fa in a aqabu ma yuridu in har shi shugaban ya bashi abin da yake nihi abin da yake so wa falahu sai ya cika masa wannan mubai'a ya yarda da shi a matsayin shugaba wa in lam yafilahu wa illa idan kwa yake bashi abin da yake so lam yafilahu sai ya ki cikawa sai ya koma wani bangare shi ma ya zama dan adawa duk da cewa wannan abu ne wanda yake su ne suka tsara shi daman ba tsari ba ne wanda yake na addini in ya ba shi abin da yake so yana tare da shi in bai ba shi ba abin da yake nihi to ba zai cika ba da wannan mubaya da wannan shi ne na biyu kaga kenan irin tsari wanda yake na mulki a yau wannan hadisi ya hau kansu sai ya ce wa rajulun sawama rajulan bi sil'a ba'da al'asr fa halafa billahi laqad a'aqa biha kaza wa kaza fa akhadha na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace da mutumin da wato ya taya ma wani kayansa bayan sallah ta la'asar shi wanda aka taya kayan shi sai ya rantsuwa da Allah da kada a ababi ha kaza wa kaza cewa wannan kaya shi ma abunsa kaza yake alhali kuma akan ƙarya ne shi wanda zai saya ya yarda da shi ya amince ya sayi kayan akan haka misali ya zo ya taya kayan shi bayan la'asar nawa wannan kaya sai ce masa kawo jika sha biyar sai ce na saya jika takwas misali shi mai kayan sai ya rantsuwa da Allah ya ce ni ma wannan kaya a gona jikka goma suke alhali kuma karya yake ko kuma ya yi rantsuwa da Allah ya ce kayan nan jikka goma aka saye su ma ban sai da ba kuma alhali karya yake ba ba wanda ya saye su jikka goma shi wanda ka masa rantsuwar ya yarda ya sayi kayan kamar yadda kake bukata shi ne ya ce wa rajulun ya ce da mutumin da sawama rajulan bi sila'a ba'da al-asr ya taya ma wani kayansa bayan sallah ta la'asar fa halafa billahi shi mai kayan yayin rantsuwa da Allah la kada a ababi ha kaza wa kaza cewa shi ma kayan nan kaza da kaza ya tsiye shi alhali kuma ƙarya ce fa aka zaha shi wanda yake nihin sayan ya saya ya yarda da wannan rantsuwa da ya masa maza Allah ya ce wannan shi ne na uku don haka wannan gaba ita ce mahallu shahid wanda yake nuna mana girman rantsuwa da Allah akan ƙarya musamman bayan sallah ta la'asar abu ne wanda yake mai girman gaske ko mutum yana da gaskiya rantsuwa bayan la'asar abu ce wadda take mai girma a gun Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata mutum ya yi takatsantsan a kan haka ɗan uwan wannan hadisi da muke magana wanda ya ce talatatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda da ya ji wannan sai manzon Allah sai yake cewa ya rasulullahi manhum sai yake cewa khabu wa khasiru yace waɗannan mutane uku ba sun tabe sun daɗa tabewa sun tabe sun halaka su wane ne ya rasulullahi faɗa mana farko sai manzon Allah ya ce almusbilu izara mutumin da yake sakin tufafin sai wuce ka'ida ta shari'a nabiyin su sai manzon Allah yake cewa wal mannan mutumin da yake gura ma jama'a alkhairin da ya musu na ukun su manzon Allah ya ce mai sayar da kayan shi akan rantsuwa ta karya wal munfiqu sil'atahu bil halfil kabi za mu tashi hadisi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب يحلف المدعى عليه حيث ما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره فقضى مروان باليمين على زيد بن ثابت رضي الله عنه على المنبر فقال أحلف له أحلف له مكاني أحلف له مكاني فجعل زيد رضي الله عنه يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان قال حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي المصري قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد عن الأعمش هو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda aka kai ƙaransa shi wanda ya kawo ƙara alkali ya nemi shaidu ya nuna baya da shaidu shi wanda aka kawo ƙara ya yi musancewa ba haka ba ne to dole alkali zai rantsar da shi to shi wanda za a rantsar da shi kin shine anan malam yayi babi na musamman ya halifu da mudda'a alaihi haisu ma wajabat alaihi da ne shi wanda aka kawo kara to yakan yi rantsuwa a duk inda rantsuwar ta cancanta a kansa an gane ko malam yace wala yusrafu min mawdi'in ila ghairihi ba za a juya shi daga wani wuri zuwa wani wuri na daban a ja shi a ce a kai shi wani wuri ya rantsa shine ya ce ya halifu mudda'a alaihi haisu ma wajabat alaihi da ne duk wanda aka kai karansa alkali ya nemi ya rantse to zai rantse a inda rantsuwa ta cancanta a kansa wala yusrafu min mawdi'in ila ghairi ba za a juyar da shi daga wannan gudi zuwa wani wuri wanda yake na daban mimana yake nihi wannan akan wajauci kenan ba dole bane ba za a ce a dauke shi a kai shi wani wuri a can zai rantsi tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan wajaucin cewa za a ɗauke shi daga inda rantsuwar ta cancanta a kan shi a kai shi akwai wasu wurare wanda dole ne akwai wanda za a rantsar da shi waɗannan wurare kamar yadda malaman hanafiya da malaman hanabila su sun tafi akan wajibcin haka haka jumhurin malamai sun tafi akan cewa dole ne kenan a kausasa a kaurar ita wannan rantsuwa a girmama ta idan a birnin makka ne suka ce za a kai shi tsakankanin makamu ibrahim wato da ka'aba gimshiki wanda yake na ka'aba tsakanin kenan rukuni wanda yake kusan makamu ibrahim nan za a kai shi a tsayar da shi a rantsar da shi da ubangiji in a birnin madina ne suka ce kan mimbarin manzon allah sallallahu alaihi wasallama za a kai shi to suka ce in kuma a sauran garuruwa ne to babban wannan babban masallaci za a kai shi masallacin juma'a za a kai shi a rantsar da shi kaga duk wanda yake mai tsoron Allah lokacin da aka ja shi aka kai shi irin waɗannan wurare to zai kiyaye kansa in dai ya san makaryaci ne to ba zai rantse ba duk wanda kaga ya rantse da Allah akan ƙarya a irin waɗannan wurare to jura shi ta kai jura al'amarin ya girmama to tare da cewa su jimhurin malamai sun tafi akan cewa irin wanda ake jan shi a kai shi a rantsar da shi a irin waɗannan gurare sai abin da ya shafi al'amari wanda yake na jini ko al'amari wanda yake na dukiya mai yawa banda wadda take yar kaɗan in al'amari ne na dukiya mai yawa ko kuma abin da ya shafi rigima ce ta jini da aka zubar ma wani ku shine ake shan mutum a kai shi irin waɗannan wurare a rantsar da shi amma abin da ya shafi dukiya yar kaɗan a inda rantsuwar ta zama wajibi a kan shi ta cancanta a nan za a rantsar da shi to shine a nan malam ya ce wala yusrafu min mawdi'in ila ghairihi ba za a juyar da shi daga gun da rantsuwa ta cancanta a kansa ila ghairihi zuwa wani guna daban kenan ba akan an gane ko ba wajibi bane ba dole bane sai an kai shine sai zo da asarkin cewa Marwan ibn al-Hakam ya yanke hukunci game da yin rantsuwa akan Zaid ibn Sabit Allah ya ƙara masa yadda akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da shi Zaid ibn Thabit wato ya samu wani jaɗi ja tsakanin shi da wani ana ce da shi Abdullah ibn Muqi to suna wato rigima akan wani gida wanda shi Zaid ibn Thabit an gane ko wanda shi yana da'awar cewa gidan shi ne shi ma zaid ibn sabit ya ce nashi ne to shi wanda ya kawo karan ba shi da shaidu shi marwan sai ya nemi cewa zaid ibn sabit ya yi rantsuwa da allah cewa in har gidan nan nashi ba na wanda ya kawo kara ba to shine a lokacin nan marwan sai ya yanke hukuncin cewa zaidu ya hau kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya ranzi shi zai sai yake cewa ahaliku lahu makani a inda nake anan yace zan masa rantsuwa da Allah anan zan yi rantsuwa faja'ala ya halifu faja'ala zaidun ya halifu zaid ibn sabit Allah ya kara masa yadda sun ya hadu yana rantsuwa da Allah lokacin da aka ce zai rashi zai yi rantsuwa sai ya ce ahaliku lahu makani a nan inda nake zan masa rantsuwar fa ja'ala zaidu ya halifu zaidu sai ya haɗu yana rantsuwa da Allah wa aba ay ya halifa adal minbar yaki yayi rantsuwa akan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda kasancewar zaidu ibn sabit Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa ba dole ba ne ba wanda aka rantsar da shi cewa sai ya hau kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ya ce abuna inda nake zan masa rantsuwa faja'ala marwanu ya ajibu minhu marwan ibn al-hakam sai yake mamakin zaidu ya ki rantsi akan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna ko kana da gaskiya rantsuwa akan mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsakanin makamu Ibrahim da Ka'aba da irin waɗannan manyan masallatan abu ne wanda yake mai girma ba dan Zaid ibn Sabit zai rantsuwa akan ƙarya ba dan yana kokonta haka ba a'a saboda ya nuna cewa a rantsuwa a duk inda ta kama a nan za a yi hawa kan mimbarin ba dole bane shi yasa malam ya zo da wannan hadisi kuma haka makamancinsa ibnu umar allah ya kara masa yadda wato ya nemi ya rantsar da wani akan wani al'amari a lokacin nan ibnu umar sai ya ce ma almajirinsa nafi izhab bihi ila al-minbar fastahrifu je ka da shi ya hau kan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rantsa fa qala ar-rajulu shi wannan mutum sai ya faɗa ga abdullahi dan umar ya ce ya buna umar ya ce ya kai dan umar a turidu an tusimi abi allazi yasma'uni kuma yasma'uni kuna ya ce wai kana nini ne ka kai ni can kan mimbari dan ka ji yadda ubangijin da yake ji na a can kuma yana ji na a nan inda nake ai babu wani bambanci ubangijin da yake ji na a nan inda ya rantsuwar a can ma shine yake ji ya ce a turidu an tusmi'a biyan lazi ya suma'uni summa ya suma'uni huna ya ce kana ni ka jiyar da ubangijin da yake ji na a nan kuma yana ji na a can a lokacin nan ibnu umar sai ya ce sadaka ya ce wannan mutum ya yi gaskiya sai ya ce fasta halifu makalahu ya kai na fi rantsar da shi a inda yake ba sai an kai shi ba don haka kaiwar ba dole ba ne ba kamar yadda sabani kamar yadda su jumhurin malamai suka tafi akan cewa dole ne abin da ya shafi jini ko abin da ya shafi dukiya mai yawa in a makka ne kenan tsakanin makamu ibrahim da ka'aba in a madina ne akan mimbarin manzon allah sallallahu alaihi wasallama in a sauran garuruwa ne to a masallacin juma'a za a kai mutum a rantsar da shi sai malam ya zo da hadisi wanda ya gabata shine ya ce wa kalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama shahida ka auye minu wato manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga al'ash'af ibn qais lokacin da ya samu jayayya wato da wani bai hude akan gonarsa da ya cinye masa ya danne masa kamar yadda hadisi ya gabata maza Allah ya ce ma al'ash'af ibn qais ya ce masa shahida ka shaidunka su ba da shaida in har kana da su au yaminuhu in ka ba ka da shaidu to ka wadatu da rantsuwar da zai rantsuwarsa da zai dole ka wadatu da ita shine malam sai ya ce walam ya kussa makanan duna makani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai keɓance ba wani gu banda wani gu jaye masa kawai shahida ka auye mini kenan shaidun ka su ba da shaida ko kuma shi yayi rantsuwa ka gamsu da rantsuwar da bai ce ba sai an je wuri kaza zai rantsuwa to shine malam ya zo da wannan to dan haka kasancewar kamar yadda wato a hadisi da ya gabata a babi da ya gabata kenan malam ya nuna ya yi babi na musamman wanda yake nuna girman rantsuwa da Allah bayan la'asar to amma a nan wato sai ya zo da cewa ba maganar kenan sai an ja mutum an kai shi wani gu domin a rantsar da shi ba wani gu ba inda yake tare da cewa akwai dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sun inganta waɗanda suna nuna cewa girmama rantsuwa game da wani wuri akan sauran wurare kamar yadda hadisin Jabir Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya halifu ahadun inda minbari hadha ala yaminin asima ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu daidai da mutum ɗaya wanda zai yi rantsuwa da Allah akan karya a gun wannan mimbari nawa manzan Allah ya ce ko da wato karin aswa iccen aswaki ne wanda yake tsanye ko da iccen aswaki ne da ni maza Allah ya ce illa tabawa a maka'adahu minan nari face sai ya kama mazaunin shi a wuta duk wanda zai yi rantsuwa ta ƙarya manzan Allah ya ce a gindin mimbari na ko da akan wato iccen asuwaki ne manzan Allah ya ce face sai ya kama mazaunin shi a wuta wannan hadisi yana cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i haka al-imam malik Allah ya ji kansa ya fitar da shi a cikin littafinsa al-muwadda hadisi ne ingantacce haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa riwaya ta wato umama ibnu sa'alaba abi umama ibnu sa'alaba ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man halafa inda minbari hadha bi yaminin kadhiba yastahillu biha ma lam ri'in muslim fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adila manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda zai yi rantsuwa ta ƙarya akan wannan a gindin wannan mimbari nawa yastahillu biha malam ri'in muslim domin ya halatta ma kansa cin dukiyar mutum musulmi dan ya halatta ma kansa cin dukiyar musulmi ma'ana akan ƙarya ya zo ya yi rantsuwa a gindin mimbari na manzo Allah ya ce fa alaihi la'anatullahi tsinuwa ta ubangiji subhanahu wata'ala manzo Allah ya ce ta tabbata a kansa ko kuma tsini la'antar Allah ta tabbata a kansa sai ya ce da ta mala'iku da mutane gaba daya duk abin da ya aikata na farilla ko na nafila Allah baya karba wal iyaz billahi a takaice waɗannan hadisi suna nuna girmama rantsuwa wato akan wani wuri an gane ko daga cikin wurare kenan akan game da wani wuri akan sauran wurare kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna girman rantsuwa ta ƙarya a gindimin barinta a gindimin barinsa ga irin sakamako mummunan sakamako da Allah ya tana dama mai haka to dan haka dai shi wannan malam yana nihi kenan ba akan wajauci ba kenan in har an kai mutum to wannan akan mustahabi ne amma ba dole bane cewa sai an kai mutum inda mimbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko sai an kai shi masallaci yunwa shi ne malam sai ya zo da hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yamini manzon Allah ya ce duk wanda ya rantsuwa li yaqta'u abiha malan wato don ya ci wata dukiya a sababin wannan rantsuwa da ya yi kamar yadda ya gabata kenan don ya ci dukiyar mutum musulmi maza Allah ya ce laki Allah wa huwa alaihi garuba zai haɗu da Allah a ranar kiyama Allah na cike da fushi a kansa duk wanda ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala halin Allah na fushi da shi to makomar sautacci wani ya billahi domin ya faɗa wa man ya halu da alaihi gababi faƙad hawa ubangiji ta'ala ya ce duk wanda kushina ya sauka a kansa faƙad hawa ubangiji ta'ala ya ce tabbas wato ya fada ya turmi a cikin wutar jahannama duk wanda fushina ya sauka a kansa to don haka dai a takaice kenan kai mutum irin waɗannan wurare ba dole ba ne babun iza ta tsara a ƙaunin filiyamin ƙala haddasani ishaq ibn nasr قال حدثنا عبد الرزاق وابن حمام الهمري الصنعاني قال أخبرنا معمر وابن راشد الأزدي أنا حمام وابن منبه أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأثروا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza tasara a qaumun fil yamin idan jama'a suka ringa gaggawa suka ringa rigayar gayen juna game da rantsuwa da ta cancanta a kansu sifar cewa mutane su ringa rigaye-rigaye akan yin rantsuwa shine malam ya ce misali mutum biyu ne suke jayayya akan ainihin wani abu amma baya cikin hannun ɗaya daga cikinsu kowa ya zo ya ce na shi ne kuma a cikinsu ba wanda yake da shaidu to sai aka ce ku rantse da Allah sai kowa yake famar cewa shi zai rantse to yaya za a yi ba za a gabatar da wani akan wani don kawai shi ne so da kauna a cewa ne ya fara rantsuwa a to shi ne za mu ga yaya ya kamata a yi ko kuma ya kasance jama'a ne wani ya zo ya yi da'awar wani abu a kansu cewa sun danne mishi abu kaza su waɗannan jama'a da aka kawo ƙarinsu shi wanda ya kawo ƙara bai da shaidu ya ce ai su wani sun mun kaza sai aka ce to su rantse to a cikinsu sai kowa ya ringa famar cewa shi zai yi rantsuwa suka ringa jayayya da juna to shine a nan wato malam ya shigo da hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumin yamina wato ya bujuro da yin rantsuwa akan wasu jama'a manzon Allah ya nemi cewa su rantsi fa asra'u sai suka yi gaggawa kowa yana famar cewa shi zai yi rantsuwar fa'amara an yi su hama bai na kumfil yami ne ayyukun ya haɗe mazan Allah sai ya umarnin cewa a yi ƙuri'a tsakankaninsu domin a san wane ne zai rantse a yi ƙuri'a wanda sunan shi ya fito kenan shi zai rantsuwa shi ya cancanta ya to haka waɗannan mutane waɗanda suka yi da'awar abu kaza kenan kamar mutum biyu kowa ya zo ya ce nashi ne kuma alhali baya cikin hannun ɗaya daga cikinsu kenan a nan in aka yi ƙuri'a wanda ya yi rantsuwar shi ya cancanci abu in har nashi ne to falil alhamdu in ba nashi ba ne ba to ya san da cewa zai amari wannan abu a gobe kiyama kenan in aka yi ƙuri'a tsakankanin su wanda sunan shi ya fito kenan shi zai yi rantsuwa in yi rantsuwa to ya cancanci wannan abin da ya rantsuwa a kan shi shi ne anan ya ce lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arada ala qaumin yamina wato ya bujiro da yin rantsuwa ga wasu jama'a da suke jayayya da juna wanda kuma rantsuwar ta cancanta a kansu fa asra'u sai suka yi gaggawa kowa yana son shi ya yi rantsuwar kowa so yake shi zai yi kuma ba wanda ya dangane ya bar ma dan uwan shi fa amara an yushama bainahum fil yamin manzon Allah ya yi umarnin cewa a yi ƙuri'a tsakankanin su game da rantsuwar ayyuhum ya hali a san wane ne zai rantse daga ciki kenan wanda sunan shi ya fito kenan shi zai yi rantsuwar babu ƙaunin lahi ta'ala innan lazina ya shidaruna bi ahadi lahi wa aimanihim samanan qalilan ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول أقام رجل سلعته فهلف بالله لقد أوتي بها ما لم يؤتها فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه الناجش آكل ربا خائن قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم فلقيني لأشعث رضي الله عنه فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في أنزلت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Ali Imran. Ubangiji ta'ala na faɗa innan lazina yashtaruna bi ahadillahi wa aimanihim samanan qalilan lalle waɗanda suke fansar amfani kankanne na rayuwar duniya game da alkawalin da ke tsakaninsu da Ubangijinsu. saboda wani tarkace na duniya su warware alkawalin da ke tsakanin su da Allah wa aimanihim da rantsarantsan su mutum yayi rantsuwa ta ƙarya saboda wani kankannan amfani wanda yake na rayuwar duniya su ne Allah yake nihi anan ya ce lalle waɗanda suke fansar samanan qalilan ma'ana amfani wanda yake ɗan kaɗan na rayuwar duniya bi ahadillahi wato game da alkawalin Allah su warware wa aimanihim da rantsarantsansu su yi rantsuwa ta karya saboda su ci wani amfawan tarkace wanda yake na duniya ubangiji ta'ala ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan ubangiji ta'ala ya ce ba su da rabo a lahira in har sun hadatta ma kansu haka warware alkawalin Allah ko kuma rantsuwa ta karya domin duk wanda ya hadatta ma kansa haram to wannan ya kafirta kwata-kwata ba shi da rabo a lahira in kwa ya tabbata laifi ne ya aikata to wannan kasancewar wannan kenan tsoratarwa ne da kausasawa na cewa lakalaka da fil akira don galibi duk wanda ka ji an ce ba shi da rabo a lahira to yana nuna cewa aikin da aka ce mai aikin ba shi da rabo a lahira to wannan kafirci ne wani ya billahi kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa game da 'yan dabo yake cewa walaƙad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum law kanu ya'lamu sai ce walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair law kanu ya'lamu to shi ne anan ya ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhirati kina in har sun hadatta ma kansu haka to kwata kwata a lahira ba su da rabo duk wanda aka ce a lahira ba shi da rabo to makomar shi aljanna wannan makomar shi wuta ce wal iyad billah sai ya ce wala yukallimuhum Allah ubangiji ta'ala ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamati kuma a ranar kiyama ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama wala yuzakkihim kuma ba zai tsarkake su game da dattin zunubi ko kuma ba zai yabe su ba sai ce wala kuma azabun alim tare da haka sun cancanci azaba ma'abuciyar da shi ne malam sai ya zo da hadisin abdullahi ibn abi aufa Allah ya kara musu yadda na faɗa yana cewa aqama rajulun sil'atahu wani mutum ya daga kayansa na kasuwa an gane ko yana tallatawa wani ya zo ya taya kaya fa halafa billahi wato sai ya yi rantsuwa da Allah laqad udiya biha ma lam yudiha cewa kayan nan nashi an saye shi kaza abinda shi wanda yake wannan mai saya ma bai saya ba shi kamar misali wanda ya zo ya taya kayan zai ce ya saya jika goma shi mai kayan sai rantsuwa da Allah ya ce hajji ka ashirin ko sha biyar ma an sai wannan kayan ba zai da ba kuma alhali akan karya ne menene mafi yawan irin waɗannan a wajen kasuwanci mutumin da zai rantsuwa da Allah ya ce an sai kayan shi kaza ma bai sai da ba kuma alhali ba haka ba kuma irin wannan yana kasancewa ga kaya wani lokaci kuma yana kasancewa ga shi dillalin da aka ba shi dillalanci sai ka yi mutum ya ce wa yaya an wuce ka kuma maganar cewa an wuce ka akan ƙarya ne yake to shine ya ce a kama rajulun sila'atahu wani mutum wato ya tsaye da kayansa hajar shi kenan domin sayarwa ya- kayan kasuwa ne ya tallata fa halafa billahi laqad udiya biha ma lam yudiha wani yazo ya taya kayan sai ya rantsuwa da Allah cewa an bashi fiye da abin da shi wannan ya bashi ma'ana abin da aka saya an saya sama da abin da shi wannan ya saya shine yace fa nazalat yace sai wannan aya ta sauka ubangiji ta'ala yace innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم wannan aya sai ta sauka a sababin shi wannan ɗan kasuwa da yi rantsuwa da Allah akan karya cewa an sayi kayan shi kuma alha- sama da yanda wannan ya saya kuma alhali karya ce قال ابن ابي اوفى عبد الله ابن ابي اوفى sai yake cewa annajishu mema wani ingizame kan turuwa kamar misali mutumin da zai zo ya taya kaya alhali ba da nihin saya ba don ya rudi mai saya kamar yadda irin wannan al'amari ya fi yawaita a kasuwar dabobi amma ba don ya keɓanta a nan a sauran harkoki na cinikayya ana samun haka kawai sai mutum ya zo ya taya abu alhali ba nihin saya ba yake don ya rudu wani mai saya shi ya kara su kasuwar dabbobi abin ne ya fito fili da ka je ka tsaya akan dabba za a fara ciniki kawai wani sai ya zo ya taya ya taya dabbar kuma ba nihin saya ba yake ya yi ta karawa ya yi ta karawa don ya rude ka ka kara al kudin da dabba ba za ta yi ba in dabbar ba za ta wuce jika talatin sai ya zo ya taya talatin da biyar ko ya ce ya saya arba'in to wannan ya zo ya taya jika arba'in ba a saida mishi ba ya yi gaba kenan kaga kai sai ka ƙara wani abu ko kuma a ƙarshe ya ce a dan dai kai ne dai kai na saida maka haka kuma haɗin baki ne suke yi da su masu kayan wani lokaci wani lokacin kuma babu haɗin baki shi ya yi haka ne domin yana ganin ya kyautata masa in ciniki ya mutu in an kashe ciniki daga baya ya zo ya hudda shi ya ɗau wani abu ya bashi to shi ne ya ce shi ne ake kira annajash annajash asali a larabci shi ne isaratu shai wato ka kaɗo abu kamar yadda misali rami wanda yake na kurege idan aka zo wani yake kaɗo shi daga nan in ya kaɗo shi daga wannan ƙofar idan ya fito wancan ko ya tsare ƙofar ya tsare ƙofar ɗaya ta ramin da wata sanda kenan yana kaɗowa in ya so shi sai ya bige kenan daga nan kaɗo min shi ni sai in tare daga ya fito kenan sai in bige shine ake kira da annajash kenan shine a hausa ake cewa ingiza mai kan tuguwa to shine anan yace annajishu yace shi mai ingiza mai kan turuwa yace ha'inun wato ha'ini ne akilun riba akilun riba kuma maci wanda wato maci riba ne duk abin da ya samu riba ce kenan shi irin wannan salo na ingiza mai kan turuwa shi kanshi mai kaya yana ma kansa a lokacin da yake cewa an taya kayan shi alhali ba a taya ba shine ake kira alkhilaba ko ya ce kayan nan an saye shi kaza alhali kuma ba a kai ba a saye shi ba haka nan kyau kaga me yasa ya faɗa haka dan ya ingiza wancan kenan ya ƙara ya saya ko kuma yanda shi wani zai zo ya taya alhali ba da nufin saya ba to duk abin da aka ɗauka aka bashi ya tabbata cewa riba ce ya ci kaga ita al'amari na riba a kasuwanci yana da faɗin gaske ba sai in ka ba da bashi ba a ƙara maka wani abu mutane suna tsammanin cewa wannan shi kaɗai ne riba hanyoyin riba yawa gare shi a cikin mu'amala ta saye da sayarwa shine ya ce annashishu mai ma wani ingiza mai kan turuwa akilu riba ya ce maci riba ne ka'inun ya ce kuma ka'ini ne sannan malam sai ya zo da hadisi na biyu a ƙarƙashin baban hadisin abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam manzon allah yake cewa man halafa ala yamini kadiban duk wanda ya rantsuwa da Allah akan karya da ya kataƙi amanar rajuli don ya ci dukiyar wani au qala akhihi ai li ya kataƙi amala akhihi don ya ci dukiyar ɗan uwansa musulmi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da ubangiji subhanahu wata'ala halin yana mai kushi a kansa a ranar kiyama akhihi anan karka tsammaci cewa in uwantaka ta danganta in uwantaka ta musulunci yake ne kamar yadda ya gabata ne ya katauki a malamri in muslim sai ce wa anzalallahu azza wa jalla ubangiji ta'ala ya saukar da wahayi tasdiqa zalika fil qur'an ya saukar da aya a cikin alqur'ani domin gaskata wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na cewa duk wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya dan ya ci dukiyar wani zai haɗu da Allah na masa fushi a ranar kiyama shine ayar innal ladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa aymanihim thamanan qalilan sai yace ila qawlihi azabun alim sai yace falaqiyan al ash'af wato shi abu wa'il yake cewa sai al ash'af ibnu qais Allah ya kara masa yadda ya hadu da ni fa qala sai yace ma haddathakum abdullahi yau a yau wani hadisi ne abdullahi dan mas'ud malamin ku ya baku kultu sai na ce masa kaza wa kaza ka ji hadisin da ya mana a yau kala sai yake cewa da ni fiye unzila ya ce ai wannan aya in ji ash'as ya ce a sababi na ta sauka a sababi na ta sauka to malam ya zo da waɗannan dan ya nuna mana sababin saukar ita wannan aya kenan babu kaulin lahi ta'ala kenan baban da ke bayani game da sababin saukar fadar Allah subhanahu wa ta'ala ita wannan aya wannan kuma yana kasancewa aya ya kasance al'amari biyu ya zamanto shine sababin saukar ta ko sama da haka an gane ko kenan da a wannan kenan al'amari na al'ash'as ibn qais ayar ta sauka akan wancan mata koma sauka wannan kuma duka yana kasancewa a wajen saukar ayoyi na alkur'ani aya ta saukau a sababin wani al'amari mabambanta da dama babun kaifa yustahlaf qala ta'ala yahlifuna billah wa qaulullahi azza wa jalla thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa yuqal بالله وتالله ووالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يهلك بغير الله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وابن أبي أويس قال حدثني مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن عمه أبو سهيل عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية أنه قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت wato malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani cewa kaifa yustahlaf idan rantsuwa ta kama mutum to yaya ake rantsar da shi lokacin da rantsuwa ta cancanta akan mutum ta yaya ake rantsar da shi domin rantsuwa ba haka ba mutum ba yake rantsuwa sai an lakanta masa sai an ce ya rantsi idan ka zo gaban alkali alkali bai nemi ka yi rantsuwa in ka yi rantsuwa ka yi a banza in dai ba shi bai ce ka yi an gane ko to in har an nema mutum ya yi rantsuwar to yaya zai yi rantsuwar ma'ana kaifa yustahalab yaya ake rantsar da wanda rantsuwa ta zama wajibi a kansa shine sai ya ce qala ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa ya halifuna billahi a can cikin suratun nisa duk da cewa abin yana da yawa kenan ya halifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfika shine yace ya halifuna billahi in ka dawo cikin can suratul tauba ya wuce a lissafa shine yace ya halifuna billahi ubangiji ta'ala ya faɗa kenan ya halifuna billahi suna rantsuwa da Allah kaga kenan wannan yana nuna mana muhallin wani ashahida a nan kenan in mutum zai rantsuwa da Allah zai in yace billahi shi kenan sai yace wa qaulullahi azza wa jalla da fadar Allah mai girma da ɗaukaka thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ita ce ayar kenan sun maja'u ka ya halifu na billahi sannan suka zo maka suna rantsuwa da Allah in aradina illa ihsanan wa tawfiqa ai mu ba komai muke nufi game da wannan al'amari face kyautatawa kuma da neman haɗin kan jama'a neman haɗa kan jama'a malam shine yace yuqalu billahi in za a yi rantsuwa akan faɗa a ce billahi watallahi ko a ce tallahi ko a ce wa wallahi ko mutum ya ce wallahi yana daman huruful kasan su uku ne ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi wa qala an sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa rajulun halaba billahi kadiban ba'da al-asr da mutumin da ya rantsuwa da Allah akan ƙarya bayan sallah ta la'asar kagan ya ce wa rajulun halafa billahi ya rantsuwa da Allah shine sai malam ya ce wala yuhlafu bi ghairin lahi ai ba a rantsuwa da wani ba Allah ba rantsuwa da wani ba Allah ba kafirci ne shirka ne sai dai kafirci ne wanda yake bai kai babban kafirci shirka ce wadda take karama wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini sai dai in mutum ya halitta ma kansa haka ya faɗa man halafa bi gairin lahi faƙari ashiraka duk wanda ya rantsuwa da wani ba Allah ba to yayi shirka to shine anan malam sai ya zo da hadisin Dalha ibn Ubaidillah Allah ya ƙara masa yadda na faɗa cewa ja a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'aluhu anil islam yana wani gunguni yace sai gashi ashe abin da yake tambaya yana tambaya ne dangane da wato musulunci ma'ana dokoki waɗanda suke na musulunci faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana tambaya kenan game da wato rukunin musulunci wasu abubuwa daga cikin kenan gimshikai na musulunci shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla yace abinda Allah ya dora maka game da salloli sune salloli biyar wato a tsawon yini da dare faqala sai yace hal alayya ghayruhu shin wai akwai wani abu a kaina in ban da wannan salloli biyar a tsawon yini da dare qala la manzo Allah yace masa a'a illa an taqawwa yace sai dai in nafila za ka yi amma iya sallah wadda Allah ya farlanta ma a tsawon yini da dare ita ce sune waɗannan salloli guda biyar akan wannan gaba malamai suka tafi akan cewa duk wata sallah koma bayan sallolin nan biyar to sunna ce ba farilla bace ba an gane ko akan wannan gaba da hadisin kenan mu'az da yake cewa fa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla tare da cewa akwai salloli waɗanda suka zo wanda dalilai sun tabbatar da wajibcin su irin su tahiyatul masjid irin su salatul idai a faɗa daga wannan ta wasu malamai sun tafi akan cewa ita ma wajibi ce shine sai ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masa sai ya ce wasu yamu shahari ramadan kuma na kanka azumtar wata na ramadan faƙala sai ya ce hal alayya gairuha ya ce akwai wani abu a kaina in ban da wannan azumi na ramadan ƙala la manzan Allah ya ce a'a illa an taƙawwa ya ce sai dai in na nafila za ka yi sai dai in nafila za ka yi ƙala sai yake cewa wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zakka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata masa zakka ƙala sai ya ce hal alayya gairuhu shin wai ko akwai wani abu a kaina bayan ita wannan zakka kalala sai ya ce a'a illa an taɓawa maza Allah ya ce sai dai in sadaka ta nafila za ka yi kala sai yake cewa fa adbarar rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqus wannan mutumin sai ya juya baya yana faɗa yana maimaitawa yana cewa wallahi rantsuwa nake da Allah la azidu ala hada ba zan dada komai akan wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa min yace wala anqus yace kuma ba zan dake ba to wannan yana nuna mana idan mutum ya tsare akan iya abin da Allah ya farlanta masa ko da bai zo da aiki na nafila ide da nisika da zarra to aljanna za ta zamanto sakamakon shi a gobe kiyama kamar yadda sahabin da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine an-Nu'man ibn Qawqal al-Khuzai yace ya Rasulullah ara'aita in sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulu al-janna qala na'am yace ya manzon Allah faɗa mu wai yanzu idan na sallaci waɗannan salloli da Allah ya dora mu na farilla na azumci wata na ramadan na halitta halak ma'ana na yadda da abinda Allah ya halitta mun a matsayin cewa halak ne na haramta haram ma'ana na kudirce cewa duk abinda Allah ya haramta mun haramun ne yace ban dada komai akan haka shin zan shiga aljanna maza Allah yace masa kwarai to shine anan wannan sahabi yake cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqus ya ce wallahi ba zan daɗa komai akan wannan abin da manzan Allah ya faɗa mu ya ce kuma ba zan rage ba sai dai mu san da cewa nafila da ita ake cike farilla a ranar kiyama kar mutum ya yi wasa da ita in ka kiyaye salloli na farilla ka biyo baya da nafili in ka kiyaye azumi na farilla ka biyo baya da nafili haka zakka in ka bada ka biyo baya da sadaka ta nafila saboda farilla in bata cika ba da nafila ake cike ma bawa gibin a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana manzon Allah sai yake faɗa yake cewa aflaha in sadaka yace lalle wannan mutumin ya rabauta in har yayi gaskiya ya kiyaye waɗannan abubuwa to sakamakon shi aljanna ce a shahida anan cewa wallahi rantsuwa nake da Allah kuma haka hadisi na ƙarshe da malam ya zo da shi a ƙarƙashin baban hadisin abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa man kana harifan duk wanda zai yi rantsuwa ya harif billahi ya rantsuwa da allah auli ya sumut ko ya ja bakinsa ya kame to don haka wato wannan yana nuna mana cewa ita rantsuwa kaurara ta girmama ta ba dole bane ba in rantsuwa ta cancanta akan mutum in aka ce masa rantsi da Allah in ya ce wallahi shikenan sai a wadatu da wani ko ya ce billahi ko ya ce tallahi tare da cewa al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa sai an ƙara masa sai a ce masa ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa sai ya ƙara kenan allazi la ilaha illa huwa haka su ma malaman kufa suka faɗa su ne al'ahnaf al'imamu shafi'i ya ce in har alƙali yana tuhumar mutum to kaurara masa rantsuwa ya zama dole a kausasa masa rantsuwa yadda za a tsoratar da shi shine sai ya daɗa shine sai ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa alimul gaibi wash shahadati rahmanur rahim allazi ya'lamu min as-sirri ma ya'lamu min al-alaniya wa nahwi dhalik ya ce ya abin da za a faɗa masa kenan ya ce billahi lalli la ilaha illa huwa ina rantsuwa da Allah wanda babu abun bauta babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi alimul gaibi ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake koye wa shahadati da abin da ke bayyane ar-rahmanur rahim mai gamammiyar rahama a nan duniya mai keɓantacciyar rahama a gobe kiyama allazi ya'lamu min sirri ma ya'lamu min al-alaniya wanda ke sanin duk wani abu wanda yake koye kamar yadda yake da sanin duk wani abu wanda yake bayyane kenan wannan in alkali yana tuhumar mutum to shine zai zai kaurara masa rantsuwa amma in ba a tuhumar sa idan aka ce ya rantse in yace billahi to kenan. an gane ku kenan in ana tuhumar mutum sai a lakanta masa ana faɗa yana faɗa a yayi irin wannan rantsuwa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك